فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به ما أرسلت به إليكم ويستكلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فإن تولوا idan sun juya fi hazafu ida ta yi an nutsar da ɗayan ta guda biyu tu'uri zo idan kun bijire babu damuwa faɓar abalabtuhun haƙiƙa ne na iyar muku ma ursiltu bi ilaikum abin da aka aiko da nihi zuwa gare ku kuma ku sani fa wa ya saka rabbi qauman ghayrakum ubangiji na zai musanya zai mai wasu mutanen da ba ku ba a halakar da ku a kawo wani ajiya madadin ku wala taruruna hushiyan ba ku cutar da Allah da komai ba bi shirakin da kuka tara Allah da ba ku cuce da komai inna rabbi inna rabbi ala kulli shay'in hafiz inna rabbi san ubangiji na hafizun Allah makiyayi ne ala kulli shan bisa kowane abu rajimin Allah shi ne makiyayin bayi ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ wannan ma yayin da ja amruna Allah ya ce umarnin mu yazo na yi musu azaba to a ran nan najaina hudan Allah ya ce hakika mun tsere da annabi hudu mun tsere da wallazi na amanu ma'ahu da wanda suka ba da gaskiya tare da annabi hudu su ma sun samu tsira bi rahamatin da rahama hadiyatin minna wanda yake hadiya ne zuwa gare mu wa najjaynahu Allah ya jagi ga mun tsere da su min azabin galiz daga azaba mai kauri shiridu mai tsane wa tilka adun وتلك آل جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار أنيب wa tilka adun wancanan wannan adawa da muke muku magana isharatun nuni ila asarihim ga gura- guraben adawa fasihu fil ardi ku yi tafiya ban kasa mana wanzuru ku duba ilaiha gare ta suma wasaba ahwaluha aka saboda halayen nasu faƙala Allah ya ce jahadu bi ayati rabbi su adawa sun yi jayayya ne da ayoyin ubangiji wasan rasulahu kuma sun sabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi sun sabawa annabinsu rasulahu jam'i ne li'anna man asa rasul domin duk mutumin da aka ce ya saba manzo asa jami'in rasul in ya saba manzo guda ɗaya kamar ya saba dukkanin manzannin ne litirahim saboda tarayyar su fi asali daga asali ma ja'u bihi na abinda suka zo da huwa tauhidi shine ɗayan ta Allah wata ba usa da wawayen cikin sun bi amara kullu jabberin anidi umarnin duk wani mai nuna tsaurin kai anidi mai nuna tsaurin rawa mu'adi da wanda yake bauɗe wa gaskiya nurwa sahimi daga manyan manyan zuwa utubi umu وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة biyu ga ya Allah ya ce mun bibi bayan adawa fi hazi duniya wannan duniya ta mu lanatun kullum ne musu ake yi an dai labari yanzu sai kaji ka ne musu saboda sun saba wa Allah minan nasi wa yawmal qiyamati ranar gobe kiyama ko la'anatun ala rusul khalaiq taron mutane za a tsine wa adawa ala ألا إن آدم كفروا ربهم ala ma'anan nan inna adan kaga adawa to kafaru hakika sun yi jayayya rabbuhum da ubangijinsu ala ألا بعدا لعاد قوم هود Alama anan na buɗan min rahmatullahi nisantar rahman Allah ta tabbata ba ga kowa ba li adin ga adawa ƙauma hudun mutanen annabi hudu وإلى ثمود أكاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب wa arsalna mu ne muka aiko ila samuda zuwa ga kabilar samudawa a kahu minan kabilar ɗan uwansu ne daga wannan kabila salihan sunansa annabi salihu ƙala ya ce ya ƙauni ya jama'a na ibudullah wa da ku bauta ma Allah shi kaɗai malakun mai ke gare ku ne min ilahin gairu ba ku da wani ubangiji ba idan ba shi ba huwa an sha kuma shi ne ya fare ku in ki da kala ya fara halittar ku min al'arzi daga ƙasa bai kalli a bi ku adamu na ya halicci baban ku annabi adamu da ƙasan wasa mara kun biya gayi kuma ya sanya kuke rayuwa a cikin ƙasan ja'ala kun imara ya sanya ku gurin rayuwar ku taskununa biha kuke zama a cikin ƙasan to fasta ga firu ku nemi gafaran Allah fa mai shi ku bar tara Allah da wani sun matubu sannan ku juyo irjiu ku juyo ilai zuwa gare shi dati wajen nuna masa da inna rabi domin shi ubangiji na qarib shine makusanci min kalbi ga halajansa amali bi ilmihi da sanansa mujibin Allah ne amsawa ne ba ga kowa ba liman sa'alahu ga wanda ya roƙe shi قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب qalu sai suka ce ya suka ji gaya masa da ya fi ka fa- ya fi sarka faɗa haka bayan ya riga ya masa bayani cikakke suka ce ya salihu kada kun tafi na marjuwan mu da muna sa rai za ka zama shugaba ko ya cikin aikin nasu ba marjuwan da muna sa rai da kai an ta kuna sayyidan ka zama kai ne shugaba waya mummunan aikin nasu ba da suke yi kabla haza ta gabanin wannan rana allazi sadara minka kafin wannan abin ya gabata mu ne mun kusan baka shugabanci ba za mu kira ka yanzu kai ne a talhena za ka hana mu an na abu da mu bautawa ma ya abu da aba'u na abin da ubabanmu suke bautawa min al-awsan na gumaka wa inna mu la bi shakki muna cikin ƙara kokonto fa min mata da una ilai daga abin da zai kira mu ina tauhidi na ɗayan ta Allah muribun ba muna ƙara fada cikin kokonto mauƙin birrai muna ƙara fada cikin kokonto Mhm.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن أسيت فما تزيدونني غير تكسير Ana yace ya kauni ya jama'a na a ra'ayin ta ku ba mu labari mana in kunta ala bayyana ce yanzu idan na kasance na kan hujja mabayyaniya min rabi daga ubangiji na mahalicci na wa atani min rahmatan ko ubangiji na ya zo min da rahama shine annabta na bar wannan layin kuma na je ne ga layin da ba daidai ba yanzu idan ubangiji ya kama ni fa man yansuru ne to waye zai taimake ni yamna ani ya hana ni min Allah daga azabar Allah in a sai tuwa ce kamar ni idan na saba wa Allah fa ma ta ziduna ni aini ba abin da kuke kara na da amre kuma da umarnin ku li a gare ni bizalika gairar ta kasirin banda tabewa ta rilin banda basarwa wa ya qaumi ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب kana yace wa ya qaumi yace ya ku jama'a na halihi na batullah wannan tagora abin da yasa aka ce na batullah an raba ta ne ga Allah dan ta yi daraja la kuma gare ku ayatan gata nan ta zuwa matsayin aya hali ne amilatu al isharatu na nuni fazaruwa amma ba ku kyale ta takul ta dinga cin abinci bil ardi a ban kasa ta dinga kiwo fi ardi la bayan kasa ta dinga yin kiwo wala ta masuha kada ku yadda ku shafe ta bi soyin da mamuna ba a karan kar ku je ku soki wannan tago in dai kun soke ta fafa ya kulu kun ubangiji zai rike ku azabu qaribin da azabu makusanciya in a kartumuha idan kun soke ta ya musu wannan gargadi daga nan kuma fa karuwa فعقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام ذا نعم suka soke ta suka soke wannan tago faga ruwa suka soke ta agara haƙo daro bi amrihim da umarnin su Allah ya ce shi yana tunda kun soke ta fa qala salihu sai annabi salihu ya ce tamattahu za ku ji dadi ai shi nan gaba dai rayuwar ku a duniya fiye da yare kun sallasa ta ya kwana ku za ku ku je lahira ga kanan kana zaune kalu amma ka ce bayan kwana ku za ka lahira su mata da ku sannan za ku halaka zalika wa'adun wannan ذلك وعد غير مكذوب wannan wa'adi da muka sa muka na kwana uku gaira muka zo ba na karyata ba ne gaskiya ne kurin kwana uku za a jira Allah zai nuna ikonsa falan ma فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن كذي يومئذ falan ma ja amruna yayin da kwana ɗaya aka yi biyu aka yi kwana uku aka yi babu ya cika shi ne ja amruna Allah ya ce a take muka zo da halakar mu aka zo da azaba bayan kwana uku Allah ya zo da azaba bihilaki wanda za a halakar da su na jaina saliha Allah ya ce muka tsere da annabi salihu wallazina amanu ma'ahu da wanda suka bada gaskiya tare da yahuhum arba'atu alafin shi ya samu mutum dubu hudu bi rahmatin minna da rahama a gare mu wa najjaynahu Allah ya ce mun gare da su min kizi yawmi iz daga azabar tabewa na wannan rana bi kasar al-jumi ai irab وبدا بناء لإلابة دموع أرابع إلام بني هو الأكثر شيء ما فيه إن ربك إن ربك هو القوي إن العزيز ربك سنة أبنجزنك هو القوي الله هنا سلكي من قرفي العزيز مبوي الغالب من رنجا إذا مرادا الله يكي نفي وأخذ الذين ظلموا صيحة فأرضه في ديرهم جاثمين kada lalina zalamu Allah sai rigi wanda suka zalunci kawunan su a sai ake da tsawa har ba suka waye gari fi diyarin a gida da jinsu jasimi na durgushe barake na ala ba da sun fada kan gwiwa mayyiti na amace ka allam كأن لم يغنوا فيها allam yanzu da muke baka labari makabu badin izu muhammadu ka annahum ya gano zai yanzu ka ce adawa sun zauna a duniya ko samuda daga ba su zauna ba fi diyarin a gida da jinsu ala ألا إن ثمودا كفروا ربهم alama anan nan innan samudan kun ga samudawa kabaru rabbahum sun kafirce ubangijinsu ba ala ألا بعدا لثمود alama anan nan bu'udan nisan daga samudawa bai sarbi ko ka yi da juya wa tarko ko ka bata alama anan alhayyu ma'ana ce tallar da wani kabila da kabila ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل هنيز Allah ya ce wala gada hakika jaro su da na manzannin mu sun zai cewa annabi Ibrahim bilbushira da bushara na cewa da isiyaga zai samu da isiyaga wa yaquba ba da a bayan kuma zai samu jika yaquba qalu suka yi gurin annabi Ibrahim suka ce assalamu alaikum shine salamu qala annabi Ibrahim ya ce salamun alaikum amma jama'a ya tabbata a gare ku ya kalle su amma ya ga mutanen bai san su ba to yi dama annabi ibrahim al'adar san da ya ga bako zai je ya dauko masa abinci amma da bisa bai zauna ba an ja bi jilin halidin sai je dauko masa dan maraki a soye to anan ake so ka san ilimi anan yawwa baki tun da sun zo an kawo dan maraki a soye yana ajiye fa dama to haka ake son malami ka sa ka za uku ko hudu ka ga sa ka dan ajiye wani bakon ka ya zo ba fara da nono kadai ba sai ka ji hada masa da kaza biyun nan kai masa yau amma wai gani ni ba na jin daɗi shi wannan da ya ajiye dan maraƙi a soye din kafin su zo ai ka gan ba su zo ba ce da ni in bai je ko bayarwa zai to ana zuwa fa dan maraƙi fa guda a soye kawai yanzu dan maraƙi a soye ya kai dubu ɗari uku duk ka ɗauka ka ba bako to kuma a ajiye yake kuma wasu bakin su zo zai ba su irin wannan din ba yana da maraƙan ne yana da shanu sun fayi dubu nawa waki kudin sai ya gasa uku hudu ya ajiye kudin ya zai ka ba to shine amfanin dabbobin ba wani abu ne ka tara shanunka da awakin suka yi ka kama ɗaya ka yanka ka soya ka sa shi a kwalla ka ajiye in baki sun zo in kai mai saniya ne kowane mutum da abin da zai soke bako manomi idan bako ya zo gurin ka kai manomi ne in ya tara tafiya ka ba ya haɗi kwano biyu ko kwano uku dawa kwano biyu ko kwano uku ya san wannan manomi ne ina fata kun fahimta dan kasuwa kai bako ya zo gidanka zai koma ka dan baya burodi da rake da cancin ya kai garinsu to wannan ya san da rabin tasa ce haka yake ko to mutumin da yake kiwon shanu ko awaki mutum ya dai tafiyan ya zo wurin ka karka tare shi da tuwo gidan abin ya zo ya ci nama kuma a dan kunsa masa a kwano ya tafi an san lalle akwai dabbobi a gida sai abu ba a bada shi sai a gurinsa idan ka zo masanci in ya kama kifi to ka soya ka ajiye kamar kwano in ba koyi da tafiya bayan soyayyen karfasa uku ko fudu ya san ya san gidan da ya zo ina fata kun fahimta ko ya san gidan da ya zo gidan su su ya ya zo ko to amma mutum ya zo gunka kuma ana ma tambayar abin kuma sai alfaharin abin a baki ba ba to san wanzu wanda ya bada dan maraki ai ba sai mun ce yana da dabba ba mun san yana da su waje a bi ijinin hani sai zo musu da dan maraki a soye ya ba su Allah ya saka masa da alkai
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم كيفا wannan mara ya aiki yau yayin da ya ga hannunsu la ta shi ne don su sa hannun haka sai su fitar baya saduwa da nama na kiruhun to yi ne an karahun sai musanta su wa aujensa sai kudure fi nafsi a zuciyarsa min wani ci ba sai kudure tsoronsa kuma yake ga mutane ga abinci ka ba su ba sa iya ci to su kuma sai Allah ya jefa abin da yake zuciyar annabi Ibrahim din su ma Allah ya sanar da su ya kaga ce dai قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط kawo suka ce mun gane Ibrahim bisa ga alamu kamar zuciyar ka ta shiga cikin tsoro suka ce la ta kaf karka razana karka tsorata inna ursilna mu malaiku ne Allah ya turo mu ila qaumi ludin zamu je gun mutanen annabi ludin lina halikum domin mu halakar da su wa mar'atuhu وامرأته قائمة فليقت فبشرناها بإسحاق imratu matarsa imratu ibrahim saratu qaimatan tana tsaye ta gadi mun tana musu hidima farahikat da aka ba shi wannan labarin sai ta yi dariya isu bishara take jin daɗi bi halakin da za a halaka da wancan mutane wa basharnaha a nan ne muka mata albiyar bi siyaqa za mu ba ku da isiyaqa wa min wara'i isiyaqa ومن وراء إسحاق يعقوب wara'i bayan isiyaqa ma za ku samu jika yaquba wani duhu ta yi shi ɗanku ne jikin ku zai rayu ila an tarahu har ku gan shi da idan ku Na'am.
قالت يا ويلتى ألد وأنا أجوز وهذا بألي شيخا Allah sai ta ce ya wani ce kai tona kalimatu wani ce kalma ce yuqalu ake faɗa inda amru azimin lamari ya girma sai a ce wai ce wal ali wannan alif da mubaddalatun an canza ta ne ga ya ta iraba a alidu ana yanzu a yeni na yau wa ana ajubun gari na tsufa litizin waje zo na sunan shekara na casa'in da tara ɗari ba ɗaya wa haza ba ali mijina kuma shekan shi ma ya zama dattijo da gomiya ta wa ihiru na sunatan shekararsa ɗari da ahirin wannan sabawa alal hal wal amul fi ma fi za mai isharar yana daga cikin abin da aka nuni aka ce ne inna ha إن هذا لشيء عجيب inna haza wannan al'amari na za a ba mu daɗin nan al'amarin ya girma inna haza la shay'un azim wannan wani abu ne mai ban mamaki an yi waladu waladun li harmaini a ce mutane shekaru sun ja da yawa kuma a ce sun haifi da akwai abin mamaki na قالوا أتعجبين من أمر الله wani sai mala'ikun suka ce a ta ajiye ne me yasa za ku yi mamaki yanzu a sheku yi mamaki min amurin lahi ga lamarin ubangiji kudur da wanda yake da iko akan komai ku yi mamaki ga lamarin allah wa rahmatun lahi رحمة الله rahamar ubangiji وبركاته عليكم أهل البيت barakatu da albarkokinsa alaikum a gare ku ya ahlal baiti baiti ibrahim ya kuma abuta ya ke iyalin annabi ibrahim innahu إنه حميد مجيد yahuwa ne da shi ubangiji ya sarki ne abin godiya mahmudu abin godi manjidin abin a girmama shi karima mai karamci fala ma za فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجعله البشرى يجادلنا في قوم لوط fala ma yayin da zaba ya tafi an ibrahim rahu wannan razanin da tsoron ya tafi ga barin annabi ibrahim wajarul bushra suka mazo masa da bushara bil walad da da akaba sai rike ijadiluna yake jayya da su ijadilu rusuluna da mala'ikun fi sha'ani qaumi lud daga cikin sha'anin annabi lud inna ibrahima إن إبراهيم لعلم نواه منيب inna ibrahim shi an ibrahim la halimu mutum ne mai sanyin hali kasirul annati mai yawan sanyin hali awahu mai yawan juyowa ne munibu awahu mai yawan nihi ne yana nihi in yana bautan Allah munibu mai juyowa ne ga Allah mai kankan da kai ne raja fa qala la ana ja'a ta alikuna sai za ya ko halakar da ƙarya fi ha salasa miya da mu'minin alƙarin da za a samu mu'mini ɗari ƙalo suka ce la ƙalo ya ce a fata alikuna yanzu ko halakar da ƙaryatin fi hamiya ta yi mumin alƙarin da za a samu mumini ɗari biyu ƙalin suka ce la ƙalin a fata halikun yanzu ko halaka da ƙaryatin alƙarin fiya arba'una mumina wanda akwai mumini arba'in ƙalin suka ce la ƙalin a fata halikun ƙaryatin fiya arba a yarta mumini yanzu ko halaka da alƙarin da za a samu mumini goma sha hudu ƙalin suka ce la ya ji da a ra'ayatun bayanin labari in kana fiya muminin wahidin idan a garin akwai mumini ɗaya ba ƙala ya ce la suka ce ba ƙalin suka ce la ba mumini ɗaya kala zai ce inna biya luda قال إن فيها لباب ya ganin akwai annabi luda eh ya suka je gaba قالوا نحن أعلم بمن فيها suka ce na na alamu mu Allah ya sanar da mu ai ba mun biya da wanda suke garin falan ma dalan mujadalatu yayin da ya wuce jayayya da su kalu suka ce ya ibrahim يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود da yawa daga gaje ya ibrahim a arir an haza ka kawai da kai kamar wannan magana kamar wannan magana an jida da kadin yake mana kurkur kamar wannan inna hu qad jaa amru rabbi haqiqa fa lamarin halakar da mutanen annabi lodo din nan lamarin azaban nan fa yazo daga ubangijinka wa innahu cewa su ati mu azaban azaban ba ta riga ta ne gera mardudin ba abun mai ruwa bane wai ba za a kawo ta bane da azaba suke tafiya su goma sha biyan ka gani hannun su babu komai mutane da sun sa fararen kaya amma ka ce azaban ai da ita muke ciki ba wai nan gaba za a ɗauko ta ba an zo da azaba ka kiyaye an mala'ika ba ne mutum hannunsu kuma ba komai amma suka ce da ita muke tafiya إنهم جاء أمر ربي إنهم آتيوا عذابا غير مردود ولما ولما جاءت رسلنا لودا سيئ بهم وراق بهم زرعا وقال هذا يوم عسير ولما جاء رسلنا لودا يا عند وإن من ذني سكا زوجهم أن بلود سيئ بهم أن بلود يا تبن زوجيا بهم أبي سبب يا أدليل زوج سدرنا سيا باش سوسي بهم زرع سيئ بهم وراق بهم ترجن سيا يكونش صدر لأنهم يستنوا لدم ملائكون فضل سفزهم سكاوا وان في سورة اليابي سيسا قضوا سورة باقي فكاف عليهم قوم وشيكم يا سن هلم مدانا زندي سنك باقي كاوا وذا سنما دلوادي تواني جيك باتا مسرعيدا نعم وقال وقال هذا يوم عسير أنا بلود يكلم مزاجي يغا سمالي سرتا سرتا mutum da ya kusan tsawon mutum biyu ga kira ga sura da ya kalle su irin wanda mutanen suke nema ne su yi luwaɗi da su ya ce kala haza yawon asibo ya ce wannan ranar ya yi tsanani shi ba zai yadda ya bar bakinsa a yi masu ba daidai ba su kuma mutanen sun ga wannan bakin ba za su haƙura ba to kaga ya zama yawon asibo kenan rana ya yi tsanani وجاءه قومه يهرؤون إليه matan ta zo ta rura wuta kuran nan da nan da ta sa hayaki waje a hukon mu maza mutanen annabi lodo suka ji labarin ba annabi lodo ya yi baki maza ko mata aka ce maza suka ji abinda suke nema kenan kawai maholi ma alimu bihin yayin da aka sanar da su yi hura ona ya sira ona suna gaggawa suna gudu ilai zuwa gare wa min qablu ha ومن قبل كانوا يعملون سيئات min qablu muji'ihim kafin gabanin zuwansu dama waɗannan mutanen sun kasance kano ya amalo na sayi'a suna aikata mummunan aiki wahiya itiyanu rijali min ad-dibr shine zakkewa mazaje ta dubura wa qala qala قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم qala ludu annabi ludu ya gaya wa mutanen nasu su ya kaumi ya ku jama'a na haula ya banati wayannan ƴaƴana ne mata in dai kuna son su fada da waje kuna zan aure muku da su kunna adaharu lakum ku nemi ana aura muku su zama matan ku sun fi tsarkaka gare ku sun fi tsarkaka gare ku na amfata kullum فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي wanda kulla ku ji tsoron Allah ba wala ta guzo ni kada ku kunyatar da ni tabrawo ni kada ku kunyatar da ni shi da fi ga wannan baki na da suka bar ya fi ga wannan baki na alaisa أليس منكم رجل رشيد san zuwa ya cikin ku jama'a jama'a cikin mutanen nan na min ku rajulun ba wani mutum shiryayye wanda zai hana babu wani rashidu a cikin ku bil amri bil ma'ruf wanda zai umarni a yake kyalla mari wani halin mun kare dukkanin ku abu ne da alaisa min ku rajulun rashidun qalu قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق kalu suka ce laƙar alim da ya kasan malana mai ke gare mu fi bana daga min haƙin ƴaƴan naka mu ba mu da bukata haƙin anan ba mu da bukatan ƴaƴan kamata wa innaka wa وإنك لتعلم ما نريد ina ma ba mata muke nema ba wa innaka la ta'lamu ai dama ka san ma nuridu me muke nufi ai min itiyana rijali so muke maza kiwo mazaje ba mata ba ka san niyyar mu dama قال لو أن لي بكم قوة لواوي إلى ركن شديد ala sai annabi lude ya ce da su lau anna li bikum wata da dai yana da iko yana da karfi da bat au na tare ku da zan tare ku au awi ko na je na taro ila rukunin shari'a mu tare da wasu jama'a da yawa mu muku rukuni mu tsare ku a hiratun dangi na tansurun wanda za su taimake ni labba dai shi bikum wallahi da sai mu rike ku falan maratul malaikatu zalika yayin da malaikun sun ga annabi ludu hankalin sai ya tashi malam ya shiga cikin damu to sai mala'ikun suka yi magana suka ce yi ƙara قالوا يا لود إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسل بأهلك بجد من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب to daga nan suka ce masa qalu ya ludu ya annabi ludu suka ce inna rasul rabbika mu kuma manzanni ne na ubangijin lan yasilu ilayka wayannan mutanen ba za su sadu zuwa gare ka ba bi soyin da mummunan abu fasari bi halika kai gaggawa da iyalanka bi kidi mina laili da wani yanki na dare ku bar garin nan wala tafi minkum ahadan kada a ga mutum ɗaya ya waiwaya liya layara azimi ma yanzu saboda kar ya ga girman abin da Allah zai soke mutane wannan alƙarya in lamrata wannan ka tara fita ba za ka fita da ita ba sai matarka da raba ka karanta da ruhu badali ne min ahadi wa bi iradi bin nasar da bada istisnafi min al-ahli fala tasiru bi amma ita mata ka banda ita karka taba da ita innahum musibuha ma asabahu abinda zai samu mutanen garin ita ma zai same ta fagila lam takruj biha wani kauna ma bai fita da ita ba wagila wasu malaman suka ce karajin a ta fita ne wanda fita sai ta waiwaya faƙala ta ce wa koma wayo mutane na faja a hajarar sai wani duri ya zo faƙa ta lahaya kai hita wasu ran wakatu halakin sai tambaya to wanda lokaci ne za a halakar da mutane na faƙalo sai mala'ikun suka ce inna mau'iduhu musu ne alƙawarin dai da muka yi musu da asuba za a halakar da su faƙala sai annabi nuɗa ya ce uridu a ajala min zalika a'a asuba ai ta yi nisa an ji annabi nuɗa ƙalu sai malakun suka ce alai su subu bi ƙare yanzu asuba ɗin ahe ba kusa ba ce asuba kusa ce falan ma ja amurina فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين falan ma ja amurina yayin da muka zo musu da umarnin mu bi ilahi za mu halakar da mutanen annabi nuɗa ja'alna sai muka sanya aliha saman gari farahum alƙaryin sabila muka sare da ita ta koma ƙasa da ya rafa ha jibril jibril ne ya daga ta idan sama zuwa sama was kada ya sare da ita makabulatan ajiye ilal arabi zuwa ƙasa wa amdarna alaiha da ji bayan mun juya da su kuma muka saka musu da ruwa hijaratan na marmara min sijilin wanda yake dafafe daga wutan sijil dinu tabo ai daba kabin da wanda aka daba shi da aka daba shi da yumbu na wuta aka daba shi da wuta na sijil mamrudin مورود مسومة عند ربك mamrudin shi wannan akon kwane kowanne na biye da kowanne shine mutatabi wannan na biye da wannan wannan na biye da wannan musawwamatan kuma an mata alama muallimatun alaiha akwai alami ismu man yarbe biha sunan wanda wannan dakon za ta jefa inda rabe ka wannan alami kuma da bugun ubangiji haka aka rubuta aka rubuta a kowanne tsakuwa dara mu lage wa mahiya وما هي من الظالمين ببعيد mahiya ita wannan hijara marmara au biladuhu ko lardin su min azzalimin kaga wayannan mutanen na mutanen birnin sunduma da su da mutanen garin makka bi bai din babu yi sai ka taya maka a kafa ma zaka je gurin a gaban ka taya maka zaka iya zuwa gurin da mutum maka ya kamata in ya ga wannan ma yi imani Mhm.
وإلى مدين أكاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط Kuma azumi ya Allah ya ce mu ne muka aiko ila Madiyan zuwa ga birnin Madiyana a kawo mu dan wansa Shu'aiban annabi Shu'aibu kale yace ya komi ya ku jama'a na ibudullah wa da ku bauta ma Allah shi kadai malakum me yake gare ku ne min ilahin gairu ba ku da wani ubangiji ba idan ba shi ba wala dan usul miyala ku daina tauye mutane mikiyala wato kwano wal mizani da sikeli inni arakum ni ina ganin ku bi kai cikin ni'ima wanda yake da yalwa to gani ko ni mutum to gani ko ana ta da wanda ta wadata da ku ba sai ku rage mutane kayan amfanin gonar su wa inni akafu alaikum ni ina jiya tsoro gare ku fa illam tuminu ku ba da gaskiya ba fa azaba yawmul muhidin fa akwai azaba ranar da zai halakar da ku muhidin bi kuma ya haliku ku wa sabal yawm akar wa sabha musu aka subata musu wani rana mujazi ne liru koyi bi domin aukuwar azaban da cikin sa ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم wa ya ƙaumi ya kun mutane awali mai kiyar ku cika kwano wai mai zane da suke a tamuwa ku cika su bil kifi da adalci wala tabkasun nasa ku daina tauyewa mutane ashiya'ahum kayan amfanin gonarsu la tanqusuhum kada ku tauye musu min haqqihim daga haƙƙin su shi na wani abu wala ta'asau ku daina ولا تأسوا في الأرض مفسدين saba Allah bil ardi a bayan kasa mufsidina kuna mabarnata bil qadali da ke sa wa gairihi da wani sa min asi aibi kasar musallasati da ai afsado kar ku yi barna mufsidina mabarnata hali ne mabarnata limana amilu hana mai ayyata a saukar ku saba Allah baqiyatul lahi بقية الله خير لكم إن كنtum مؤمنين baqiyatul lahi kun ga idan kun auna ku kun auna raguwa nan da za ku samu na riba wanda Allah zai dagar muku ya baku da zama kullahu baki wannan raguwan da zai zama arziki da kuma gare ku to shine mu ga alkhairi gare ku ai ba da ifa alkhairi bayan kun cika kar la kun shi ba alkhairi ne da baka da ku dinga tauye musu in kuntum mu'mini in dai kun kasance kun yi imani wa ma ana وما أنا عليكم بحفيظ wa ana amma ni ban zama alaikum a gare ku bi habibin ba ni ne makiyayen ku ba raqibun ba ni ne makiyayen ku ba ujazikum bi amalikum na saka muku da ayyukan ku inna ma bo isa nazira ni da Allah ya kore ni mai gargadi ne قالوا يا شعيب أسلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء qalu lahu suka gaya masa istiza saboda izgilanci suka ce ya sha'i as-salawatuka ta'muruna da wannan sallolin na kake umartan mu bi takalifi da dora mu an na turaka mu rabu da ma kana ya abu da aba'una abin da uwamin mu suke bauta min al-asnami na gumaka aw na turuk ko mu bar an na fa'ala bi amwalina to mu za mu aikata a dukiyar mu ma na shi abin da muke sai dukiya dukiyar mu lama'an hada amrun badil suka faɗa abin da bai dace suka ce la yadu ilayhi da'i bi kai wanda baya kira mai kira izuwa na kai innaka إنك لأنت الحليم الرشيد innaka suka ce la'anta la wai ana- wai yanzu kai kai mutum ne mai sanyin hali rashidin wai kaga shi ne shi mutum ne shirye ya karo zalim da sun faɗa haka ne irsi za a saboda izgilanci ga annabi shu'aibu قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أكالفكم إلى ما أنهيكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب daga nan suka ce kala ya kawai ya ku jama'a nan ji annabi shu'aibu ya ce ra'ayatun ku ba mu labari in kunta ala bayyana tun min rabbi yanzu a shi idan na zo muku da hujja mu bayyana ya daga ubangiji na war gatsani min rizqan hasana kuma ubangiji na arzika ni da arziki kyakkyawa halala fa wa shubuhu sai kuma na tudan ya bil harami da haram min bakasin na tawayewa wata dabibi da rage mutane kayan amfanin gona wa ma uridu ni bana nufi an khalifakum in saba muku azaba ila ma na hakum anu ni na saba muku na hana ku kuma na tafi ga abin da na hana ku ne na aikata shi farta ga wace na har hawa gare wannan abu in ma uridu ni ba komai na nake nufi da wannan wa'azi da nake muku illa al-islah lakum bil adal ina muku maslaha ya abin da zai zama muku maslaha bil adal da adalci masada su zan yi daidai gurgudo na wa ma tawfiqi amma ba ga kowa nake neman dace ba قدرتي إيكو على ذلك وغيره من الآيات إلا بالله سيد سرك الله عليه توكلت نيد سرك الله ندوغر وإليه ذوق سرك الله على أنيب وننزام جوية إرجوك ذوق الله ذام جوية ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لود منكم ببعيد to ya ƙauni ya ku jama'a na la ya jirman na kuma kada ya ɗauke ku ba ya ban na kuma ya tsururutar da ku shi ƙaƙiyar saɓani da kuke nuna mu kilabi saɓani na fa'ili ne na jazam bi jazam ne da ɗauri ai da lamiri mafa'ulan awwalar wasani da nabi an yi ji ba kar wannan saɓanin naku fa ya je ya sa fa ya same ku ina ji ya tsoro fa kar ya same ku musulma sa ba ƙauman wuya kar ba abin da ya samu mutanen annabi nuhu ba ya same ku ina faɗa kuna saba mu fakar Allah ya halakar da ku kamar inda ya halakar da mutanen annabi nuhu aw ba mu hudin karba abin da kuke nuna min na sabanin nan fa ya kai fa abin da ya samu mutanen annabi hudu ya same ku yadda aka halakar da ku karba abin naku ya ja da kuma za a halakar da ku aw ba misali kamar wannan sabani da kuke nuna min fa ya ja muku fa ya same ku kamar abin da ya samu mutanen annabi salihu min al'azaba na azaba kuma ba mu lulin ga mutanen annabi lulu nan manazilun gidajen su au zamani halakin ko zamanin da aka halaka da min kuma da ku bi ba idin ba ni saba ne nan kusa kusa ka halaka da su fa ta biro a shi yanzu jama'a ba za ku yi lura da wannan ba ana gaya muku jama'a ba kwaje wata ga biro واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ya kama da wasu rubiru ku tuba mana ku bar tauye mutane amfanin gonarsu raba kuma halicin ku suma tubu ilai ku juyo zuwa ga Allah inna rabbi إن ربي رحيم ودود inna rabbi ubangiji na rahiman bil mu'minin mai ji kan mu'mini na wududan Allah sarki ne muhibban da kuma mai nuna soyayya zuwa ga mu'mini Mhm.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنرك فينا لعيبا qalu suka faɗa izani da sanarwa bi illatil mubalati da rahin lura suka ce ya shu'aibu ma na fuka huhu kasira mu duk magana da kake gaya mana ba ma fahimta ma da yawa min ma ta gudu daga cikin abin da kake gaya mana ba ma ma ganewa wa inna lan da mu ganin ma da muke maka fina a cikin marifin mu gani muke ba kai mai rauni ne kai fa kana da rauni haka suka gaya ma walau na ra'a ولولا رهدك لرجمناك dan muna ganin darajar danginka ba lalara zamana ka wallahi da dare za mu danga jifanka bil hijarati da marmara amma danginka muke ganin daraja wa ma anta وما أنت علينا بعزيز anta alaina amma ba kai a gare mu bi azizin ba ka fi karfin jifa ba da haka za ka fassara shi anta alaina bi azizin ka daina ganin ba ka fi karfin mu jife ka mu abun mu ko kai ba ka fi karfin jifa ba shine fassara wa ma anta alaina bi azizin kai ba ba wani mabuwayi ne abun mu ba sai ga masa kare mu ana rajin baka girma jifa ba wa inna ma rahaduka jama'arka humul azu shine mafi muke ganin darajar su Mhm.
قال يا قوم أرهدي أعز عليكم من الله واتكتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط Ƙara sai annabi shaibu ya ce ya kawo ya jama'a na ƙara haɗe yanzu a yi jama'a na a azu alaikum min Allah su ne mafi buwaya da kun min Allah da ganin girman Allah fatatar ku katali yanzu a yi kuka bar kisa na li ajalihim a dalilin dangina wala ta fi zuni lillahi yanzu a yi ba za ku kiyaye daraja na dan Allah ba sai dai ku ga da- darajar dangina wata kattumu kuka riƙe Allah wara ba ku mai da Allah kuma kuka riƙe Allah bayan bayan mambuzan kuka jefar da Allah karfa zuhuri kuma a bayan latar ubunahu ba za ku kiyaye ku ji tsoron Allah ba ba za ku duba girman Allah ba inna rabbi kuma ubangiji na إن ربي بما تعملون محيط inna rabbi ubangiji na bi ma ta'amalu na abin da kuke aikata muhidin ilimin sanin sa yana kewaye da kuma fa ijazikum da Allah zai muku sakayya Mhm.
ويا قوم ملوا على مكانتكم إني آمل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب ورتكبوا إني معكم رقيب wa ya gome ya ku jama'a na tun da abin ya zama ga shi ke nan imanu ku je ku yi aiki alama kanin tuba a kan halin ku inni amilun ala halati ni ma zan je ne aiki a kan nawa halin saboda sannu ta alamu na kowa san man ya tihi azaban yi kuzi musulatan ne mafa'ulan lil ilim waye ne za a zo masa da azaba yi kuzi wanda zai tabar da shi wa ma huwa kazimin da wanda zai zama abin da yake faɗa ba gaskiya bane wata gimu ku je ku saurara inda zuru aki mutu amur ku je ku saurari ƙarshen lamarin in nima kuma rakiba nima na nan na mai saurarawa wannan ma ja ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برامة منا وأخذت الذين ظلموا سيئة فأخذه في ديرهم جاثمين wannan ma ja amuruna yayin da lamarin azaban mai yazo bi hilaki wanda za mu halakar da su na je na shu'aiba Allah ya ce sai muka tsere da annabi shu'aib wallazina amanu ma'ahu da wanda suka bada gaskiya tare da annabi shu'aib bi rahmatin minna da rahama daga nan gare mu wa kazatil ladzina zalamu Allah ya ce sai muka ji wanda suka zalunci kawunan su sai hadan da tsawa sahabihim bil malaika jibril da ka musu tsawa fa har ba suka waye gari fidiyarin a gidajen su jasimina suna durkushe barake na halar rakabi suka fada kan gwiwan su mayyace na a mace ka allam كأن لم يغنوا فيها ألا بودا لمدينة كما بيدت ثمود an ɗin nan makafafa da ka annan kai ka ce su lam ya gano kamar ba su zauna ba fiha a wannan duniya ta mu alama anan na bu'udan nisantar rahama ta tabbata limadiyana ga mutanen madiyana kama bu idan samur kamar yadda nisantar rahama ya tabbata ga samudawa ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين kada hakika Allah ya ce arsalna Musa mu ne muka yi kwana Musa dan Imran bi ayatina da ayoyinmu wa sullanan da hujjoji mu binin a bayyane burhanan hujjoji bayyana zahira a zahiri ila fir'aun إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون ila fir'aun وما فرعون وما أمر فرعون برشيد ila fir'auna izuwa ga fir'auna wa malayi da manya-manyan jama'a fir'auna to amma da aka aka wata ba amma saboda tsoron fir'auna sai suka bi amru fir'auna suka bi umarnin fir'auna ba su bi umarnin annabi Musa ba wa ma amru fir'auna shi kuma umarnin fir'auna nan da rashidin ba shirya bane sadidin ba katar bane ya gadi mu kaumu يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ya taqaddama qaumu zai gabatar da mutanansa yawmal qiyamah da ranar gobe qiyamah fa yata biyu na su ba mutanen suna bin sa kama yata biyu kamar yadda suka bi fi duniya nan duniya fa awradahum na da haka fir'auna zai nufa wuta da mutanansa adkalahum zai gangara da su ya shiga da su wuta wa bisa tur alwurid da wannan gangara almawrud wanda suka gangara zuwa ga wuta وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة wadda bihu fi hadhihi dunya a wannan duniya mun bibi bayan mutanen fir'auna la'anatin da tsinuwa wa yawmal qiyamati ranar gobe kiyama la'anatin za a tsine fir'auna da jama'ansa taron tayin kiyama بئس الرفد المرفود bisa tur arrifu da wannan taimako almarhudi na wannan jama'a arifu na wannan jama'a ta sa zalika ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد zalika al-mazkuru wancanan bayanin da muka ambata muku mubtada ne kamar huga labarin Allah ya ce min an bayar qura wannan wasu ne daga labaran alƙaryu na qursu alayka muna bada labarin ka ne a gare ka ya Muhammadu min ha daga cikin wannan alƙarya qaimun akwai wanda muka halaka da mutanen garin halaka aluhu dunahu wanda aka halaka da mutanen garin alƙaryan yana nan a tsaye amma mutanen sun mutu wa hasidun akwai alƙaryan da muka girbe su halaka bi hali shi ma alƙaryan ya zube ginin ma duk ya zube mutanen ba sun mutu fala isar da babu wani gurbi kazzar kamar ma amfanin gona almahsudu wanda ake girbe bil manazi ne ga magirbi wa ma zalamna وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ma zalamna duk wayannan fa Allah ya ce ba mu ne muka zalunce su ba ba mu bane muka zalunce su bi hilaki mu halakar da su bi gairi zulmin ba da zulmi Allah ya ce ba mu bane walakin zalamu an gudu wallahi su ne suka zalunci kawunan su bi shirka da tara Allah da wani فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك kuma a gana bata wadatar da su ba da fara bata ije masu ba anuma a gare su alihatun kuma kan nasu allati yad'una wanda suke bauta min duni lahi kuma bayan Allah min dan zaida ne shehu na dangane da wani abu lamma ja amru rabbik yayin da muka zo da azabar ubangijinka azaba huwa ma zado وما زادوهم غير تتبيب ma zado wannan bautan da suke baya karan su da kuma bi ibadati mula gaira ta tabibin sai dai ta kasirin tabewa وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة kazalika haka nan misal zalika la kaza misalin wannan rukun da muka yi muku aka zara buka ubangiji ka idan ya yi rukun rukun ne na ubangiji ka idan aka zara kura yayin da Allah ya niyya zai halakar da mutanen alƙarya wa hiya zalima alhali alƙaryan ta zalunci kanta bil zunubi da zunubi to fala gunyano baya wadatar da su mina kan yi daga rukun nasa shi wani abu inna aka zahu إن أخذه أليم شديد inna aka zahu kaga rukun ubangiji alimu mai tsanani shirida mai tsanani ga raddi ga tsanani rawu shekani ana biyo musa lashari kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da amincin Allah yana ta inna la la yuliya lizalim Allah yana saurara wa azzalim hatta idza akazahu har yayin da ya rike lam yaftulu ba zai kubuce masa ba sun makara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karanta wa kazalika akaza rabbika dan har zuwa karshe inna fi zalika إن في ذلك لآية لمن كفى عذاب ذاكرا inna fi zalika wancan wannan bayani almazkur wanda muka ambata muku mila kisirsi na labarai la ayat wallahi wannan alamomi ne da ibratan abu lura liman kafa azabal akira ga duk wanda yake jin tsoron azabal lahira zalika zalika yawmun majmu'un lahun nas da yawmal qiyamati kaga ranar gobe kiyama to yawma rana ne majamu wanda ko fihi nasu a ranar da Allah zai tara mutane wa zalika wa wa zalika yawmun mashhud zalika wannan rana yawmal mashhud rana ne ishaduhu jamilu kalaki wanda dukkanin halitta za a halartar da su guri daya wa ma nuwakkiruhu illa li ajalin ma'dud wani wakilhu ba kuma za muke musu jinkiri ba illa li ajali sai dai saboda dalilin Allah ya ce li ajalin ma'aduda da lokacin da muka daga musu li lokacin ma'aluma lokacin sananne inda Allah a gurin Allah yau ma ya ce يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذني yau ya ce zalika yau ranar da aka ce ga wannan rana ta zo la tukallimu a ran nan fa ba mai magana fiye hazabul ihi da ta'ayin namsun ba wani mai rai da zai samu damar magana illa bi iznihi ta'ala in ga mutum ya yi magana to sai da izinin sarki Allah fa minhum فمنهم شقي وسعيد mutanen sun kasu kaso biyu fa minhum daga cikin halitta shaqiyun akwai wanda suka biya ce wanda suke yan wuta ne wa minu daga cikin su sayida akwai wanda suka azurta su kuma yan aljanna ne ka taba kullum filazar kowanne kuma tun filazar Allah ya rubuta a lauhin mahmudi فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق amma lazina shagu amma wanda suka biya ce din nan fi ilimi ta'ala daga sanin Allah fa fin nara wannan dama za a zuba su a wuta lahum fiha zafirun za su dinga daga murya suna sautin sharidin wayyo Allah wayyo Allah wa shahirun kuma da murya karama wanda wayyo wayyo wayyo wayyo ah, ah, to yin shahidun nan haka za ka ji dan wuta yana kare dina خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك khalidi ne biya ce za su kadara wa dawo ma da mata samawa ta muddin iya da wama samai da ƙasar muddatu da wami hima fi duniya anan duniya illa gairu ma sha rabu sai dai abinda ubangiji ka yi su ne da ziyarar na kare ala muddatu ma ga muddin su min ma lamun ta hala wanda ba yi da iyaka wal ma'ana khalidi ne fiya abada za su zo wannan har abadan abada inna rabba إن ربك فعال لما يريد inna rabbaka san ubangijinka fa'alu mai aikatawa lima yari daga duk abin da Allah yake nufi وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك wa man ladina sa'idu amma wanda suka azurta ya fada yasin waran muha fa bil jannati wannan suna gidan aljan khalidina fiha ce za su kadara wa dawama ma da mace samawati iya dawaman samai wal ardi da kasai ila gairi zuwa ga ma sha rabbaka ga abin da ubangijin ka yaso kama ta kaddama kamar da ya gabata wadala alaihi fahimi da qulu fadan sa da'an أداء غير مجذوب da'an wannan kuma kyautayi ne gaira majalisun wanda babu shi da iyakan da za a datse shi makaruwan babu yankewa wa ma taqaddama na abin da ya gabata mina tawili na tawili huwa allazina yazhar shi wanda ya bayyana huwa kan mina takalif wallahu alam bi murad Allah dai shi ya san abin da yake nufi da dawaman da za su yi na'am فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ba ta koya Muhammad kada ka kasance fi muryatin daga cikin kokonto mai ma ya abu da haula daga abin da waɗannan suke bauta min al-asnami na gumaka inna nu'azzibuhum haqiqa mu za mu su azaba kama azabna min qabli kamar da muka azabta da wanda suke can gabarin su wa hadha tasliyatu wannan bambaki ne Allah yake lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ya abuduna ba yadda suke bauta illa kama ya abudu abawu sai dai kamar yadda ubaman suka bauta ka ibada ne kamar ibadan su min qabla tun gabanin wa qad azabnahum Allah ya ce mun azabta da wa inna وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص wa inna mu in ji Allah lan muwafuhum za mu cika musu masalan misalan nabi nasiban wa raban su hazzahum min al'azab gaira manqusin ba tare da mun tauye musu ba tamman a cike wa laqadata ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه kada hajiza atina musa kitaba Allah ya ce mu ne muka ba ne Musa littafin at-taura faktuli ba fiye amma mutanensa suka nuna sabani bi ta sadiki wasu suka gaskata tauran wata kabi wasu suka karyata kar qur'ani kamar yadda ma abuta qur'ani suke yi walaula ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم laula ba dan dai kare mutum kalma saboda ta rigaye min rabbika gun ubangiji ga bita a kirin hisabi na jinkirin hisabi wani jaza'i da sakamako lila kalaki ga halatta ila yau mai kiyama da zuwa ranar gobe kiyama ba la ƙuri'a bai nuna Allah ya ce tun da mun zata da hukunci tsakankanin su ai fi duniya a duniya fi ma'aikata da hubi cikin abin da suke nuna sabani wa inna wa innahum la fi shakkin minhu murid inna hu cewa su masu karyata wannan da bi shakki mai suna cikin kokonto murimin fa suna ƙara fadawa maudu'in rai suna ƙara fadawa a cikin kokonto wa in kullan lama la yuwaffiyannahum rabbuka wa a'malahum in Allah ya ce bi ta kafifi wata shadidi kulla Allah kowane ɗaya da bikinsa Allah maɗaukakin sarki ai kullu da kalaiki dukkanin halittun ji Allah maɗaukakin sarki yake ba mu lamma maɗin za'ida ne lanja ya ɗan kuwa an tako ta ne saboda rantsuwa ne ƙasar muƙaddaro au fara batun ko tana raba tsakanin wa bi gira da bi ta shadidi lama bi ma'ana illa ai fa inna din nafi nafiyatun mai korewa ce la yuwaffiyannahum Allah ya ce rabbuka ubangijinka zai cika musu amanahum ayyukansu جزاءها سakamakon ta inna gudumin shi sarki innahu bima ya'maluna kabir gudumin sarki Allah kabirin sarki ne ya bada labari bima ya amalu daga abin da suke aikatawa alimin bi buwadi ne Allah yi ne masani da badarin su kawai zawahiri kamar yadda ya san zahirin su na'am فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغوا da muka tsaya daidai alal amali ga aiki bi amri rabbika da umarnin ubangiji wadduwa wa da kira ilahi zuwa ga Allah kama umirtu kamar yadda muka umarce ka wal yasaqim kuma ka tsaya man taba wanda ya tuba amara ya bada gaskiya ma aka tare da kai wala ta daga kada ku shi shi ta jawo da hududu la ku je ta iyakokin ubangiji inda ko cewa sarki إنه بما تعملون بصير kai bima ta amaluna ga abin da kuke aikata fa ijari kun sai Allah ya muku sakayya da abin da kuka aikata ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار la tarkanu kada ka karkace tamilu ila allazina zalama ga wanda suka zalunci kawunan su bi muwaddati wajen su awon mun da hana ko man da hana aure zai biya mana ko ka yadda da aiki idan mutum da zalimi zai sa riga ka ji kana so ma to sai Allah ya kona ka idan kuna daurewa azzaliman gindi ko ka karkata bangaren su to fata masa kuma nar hakika fa wuta za ta shafe ku ai za ta kona ko malakum وما لكم من دون الله من أولياء malakum me yake gare ku ne min dunin lahi wani Allah gairu min dan za'ira ne auliya yanzu wani Allah ya zama masoyan majibancin lamarin ya zama majibancin lamarin ku ya hafi zo na kunu a ya kiyaye ku ga barin wannan mummunan aikin sun mala ثم لا تنصرون wa zai taimake ku ya muna wani min azabi zai hana yi muku azaba وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين baki ne sai daga Allah ce ku zai da sallah tsarafa in ya here a gefen wuni guda biyu alagada da sallar safiya wal ashu da marece asubu sallar asuba wa zuhur da azhar wal asr da al'asr wa zulaban da wani bangare jam'i na zulfata ai da ya fata wani bangare mina laili na dare ma ku yi sallah na magariba wal isha ina da hasanati kun ga sallolin nan guda biyar da ake yin su? salawatul kamsu yuzhibun nasiyati suna tafiya da zunubi az-zunubu as-saga'ir nazala ta sauka fiman kabala ajira biyu ta cikin wanda ta rungumi bare fa akbar hu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari fa kala yace ali hada ali hada wannan ne kadai ne kala yace li jami'i ummati kulluhum ba ga kai kadai ba duk al'umma na gaba daya suna kan haka ruwa wa shekani imam bukari da imam muslim su suka rawaci haka zalika wancan na wannan zikiri tunatarwa ne lizzakiri ga wanda ya zuwa izzatin lil mutu'izina wa'azi ne ga wanda suka ji wa'azi واصبر فإن الله لا يري أجر المحسنين hakuri ya annabi muhammadu ala a zaɓo maka da cutar da mutanen ka suke maka au ala salati ko a sallah fa yana la sana ubangiji la yuri Allah baya tozatar da ajar da muhsini na ladan wanda yake kyawun aiki bi sabar da hakuri yana dafi ga nuna wa Allah da'a فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم falaula fa halihim kana min alqurun ya kasance daga cikin alqur'an min alqurun daga tsare ku na al'umma almariya wanda zaka ce min qablikum ulu baqiyata sune ma'abuta ashabud dini wa fadala ma'abuta addini da balahin ulu baqiyata yana haura suna hanawa anil fasadin fil arab ga yin barna a ban ƙasa almuradu bi annafai ai ma kana fihim zalika illa lakin qalilan sai dai kaɗan mimman nan jaina minhu a fassara kuma sai ka ce mimman an jaina amma a karatu ba za ka ce mimman nan ba sai ka ce mimman nan jaina minhu Allah ce wanda muka tsirtar da su na'u farajin suka tsira wannan zan gila bayani na wata ba allazina wata ba allazina zalamu ma utrifu fi wata ba allazina suka bi azzalan wanda suke zalama bil fasadi da barna wa tarkun nahi da barin hannu ma utrifuhu irin wanda Allah ya ce muka nemtar da su fi daga cikin su wa kanu wa kanu mujrimin waɗancan mutane ne mujrimai ai makiya Allah su ne kafirawa mhm.
وما كان ربك مولك القرى بظلم وأهلها مسلمون ka ana rabbuka ubangijin ka bai zama lihulikal qura Allah zai halakar da alƙarya ba bi zulmin da zalunci min da dan mutanen garin suna zalunci Allah ba zai halakar da su wa ahluha alhali mutanen garin musulmuna suna gyara mu'minuna sun ba da gaskiya da Allah walau sha'a rabbu ولو, ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة walau sha'a rabbuka da ubangijin ka ya so na ja'ala nasa wallahi ya sanya mutane ummatan wahida duk al'umma guda daya ala dinin wahida kan addini guda daya wala yazalu ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك wala ya zaluna ba su gushe ba mumtalihuna suna nuna sabani fi duniya lamarin addini illa man rahima rabbuka sai dai wanda ubangijin ka ji kansu arada lahum alkhair wanda Allah ya nufo su da alkhairi to wannan fa la yaga talihuna bi ba sa nuna sabani wali zalika ولذلك wali خلقهم zalika dalilin wanda ne ma Allah ya halice su ahlul tilafi lahu akwai ma abuta sabani wa halu rahmatullahi da ma abuta rahama wata mat وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Muhammad Allah ya ce ya ce ka kalmar da rabe kalmomin ubangijinka shine la'amala anna jahannam wanda Allah ya rantsa sai ya cika jahannam min aljannati daga aljanna wan nasu da mutane ajma'ina tauhidi ne baki da kullum وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك kullum nasabi ne bi na ari a wata nuni iwari ne musamman ya ana murafi ilai ai kullum ma ya hataju ilai duk abin da suke bukatu a gare Allah ya ce na kusu alaika muna ba da labarin ka muna kisantar da labarin ka a gare ka min an ba irusul wasu daga labarin manzannin Allah ma dan badale ne kullum aina yau ayo da mai ce ma na sabbitu kada mai yana bihi huwa daga domin zuciyanka ta samu nutsuwa kalbaka zuciyanka wajaga biya وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين haka mun zo muka bi hajjil an bayi daga wannan labarai awul aya ke ko daga wannan ayon mun zo maka da alhaku gaskiya mu mau'izatin da wa'azantarwa wa zikire da tunatarwa lil mu'minina ga mu'mine ka so da zikir domin su mu'mine su Allah yake ba da ambato lintifayin biya saboda amfanuwanta da ita bil imani gaban gaskiya bi kilafa da kafiri ku fara sabananta da kafirai wa kullin ladina وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا آمنون ka faɗa lillazina ga wa'inda la yu'minu ba su ba da gaskiya da Allah ba ka ce imalo ku je ku yi aiki alama kanati kuma akan halin ku inni amiluna ala halati na mu wa za mu je mu yi aiki akan halin mu tahdidan da wannan tsoratarwa ne wanda zai وانتظروا إنا منتظرون ku je ku saurara aqibatu amrikum karshen lamarin ku inna muntaziruna zalika mu ma muna saurara muku haka walillahi ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه lillahi ya tabbata ga sarki Allah bai ba samawa ce da ban da yake boya samu al'adar da kasin sanin sa ya tabbata ga sarki Allah ilmu ma gaba bihi ma sanin abin da ya bakwa cikin samai da kasi wa ilaihi zuwa ga Allah al yurja wal amru al amra gaba ɗaya za su juyo ga Allah bil bina'i lil fa'il ya udu lil maf'ul kulluhu baki da bayanta jimu mimman ata sai Allah ya hukuma ga wanda ya saba masa to fa abudu wa da an za ku bauta ko bauta wa Allah shi kadai wata wakala da kuma da ba ku dogara da Allah sai ka bihi fa yana ko ka biyo ka kamanta da Allah ya isar maka wa ma rabbuka shi وما ربك بغافل أما تعملون rabbuka shi ubangiji ka ba mai bari bane amma ta amalo na gaban da kuke aikatawa wa inna ma yuwa kirin Allah da yana muku jinkiri ne da lokacin ga lokacin da Allah ya iba muku سورة يوسف عليه السلام مقية وآية وإحدى عشرة آية wannan sura ne mai bayanin annabi Yusuf dan annabi Yaquba an tuge ta garin Makka